واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم البعث والجزاء والنشور اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka masjidul muhajirin a wannan anguwa ta dan tudu a karce makoyo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa tamu ta nijar a yau muna ranar talata daren laraba bakwai ga watan ramadan hijira nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu miladai isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 a taimako allah maɗaukin sarki muke bayar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wannan kuma shine majalisunmu na 24 a cikin tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara majalisunmu na shidda a cikin tafsirin suratul baqara a jiya mun kwana a ƙarƙashin faɗar aya a ƙarƙashin aya ta 20 daidai a yau za mu tashi farkon aya ta 21 faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am
ya الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء
نعم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
وإن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون jazakallahu khairan Allah madaukakin sarki ya bude waɗannan ayoyi da faɗar shi ya ayyuhan nas Allah ce ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku alladhi khalaqakum wannan wanda ya halice ku walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wanda kuma ya halici wanda suka gabane ku tabbas in kun bauta mai za ku samu tsoron shi Allah ce alladhi ja'ala lakumul arda firasha Allah wannan wanda ya sa ƙasa ta zama shahida a gare mu wasama'a bina'an kuma wannan wanda ya sa sama ta zama rihi a gare mu wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sabkar daga sama ruwa fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum Allah ya fito da kayan marmari daga ruwan nan rizqan lakum dan arziki ya zuwa gare mu Allah ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun to kada ku sanya mu ubangiji subhanahu wata'ala kiyoshi alhali ku kun san da wannan Allah ce wa in kuntum in ku kuna shakku in kun kasance fi raibin a cikin shakku mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli in kuna shakku akan abinda muka sabkar ma bawon mu shine annabi Muhammad sallallahu ala ce fa'tu bi suratin min mithli to ku zo da wata sura kwatankwacin sura alqur'ani ala ce wad'u shuhada'akum min dunillah kuma ku kirawo masu shaidu wanda kuke bauta ma koma bayan Allah in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya Allah ce fa in lam taf'alu in kautan baya ba ku iya zawa da shi ba walan taf'alu to har abada ba za ku zo da shi ba Allah ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara to ku ji tsoron wuta wadda aka kunna ta wadda makamashinta mutane ne da duwatsu uiddat lil kafirin wadda aka tanada domin kafirai Allah ce bashiril ladina amanu haka nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai bishara ga wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar cewa suna da aljanna wadda koramai suke gudana a karkashinta ta kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa duk lokacin da aka arzita su daga wasu kayan marmari na cikin aljanna arzitawa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl za su ce wannan shine arzikin da aka bamu a baya a gidan duniya Allah ta ina wa utubihi mutashabiha an dai zo masu da kamanceceniya ne irin abin da suka sani a gidan duniya Allah ce walahum fiha haka kan masu bishara suna da a cikin aljannan nan azwajun mutahhara mata yi wanda suke tsarkakakki wahum fiha khalidun kuma su za su dawwama a cikin wannan aljanna a cikin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da lafazin ya ayyuhan nasu ya ku mutane malamai suka ce me hikima ya tasa Allah ya amfani da lafazin mutane a nan saboda Allah ya gama bayani a cikin ayoyi 20 ya kasa man mutane a gidan duniya su uku ne akwai mutane wanda sun yi imani akwai mutane wanda suke sun yi kafirci akwai mutane wanda suke da munafurci to da Allah ya gama ba da bayanin kowa da sakamakon shi a lahira to kuma tausayi na ubangiji sai ya kira da sunan mutane Allah ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun dan mi za ku bauta mai saboda shine wannan wanda ya halice ku kuma shi ya halici na gabanan ku wanda suka riga ku la'allakum tattaquna tabbas hakika in kun yi haka za ku samu tsoron Allah wani aya tana nuna mamu don mi za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halitta mu wannan halitta Allah maraukin sarki yana tutiya da ita a cikin alkur'ani don ya tabbatar da rububiyar shi da allantakar shi Allah madaukin sarki a cikin suratul dhariyat yace wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ce ku diba kawunan ku ba za ku astu ba ka diba yadda kake tahiya da qahu mutum ba zai wa astu ba a cikin kanshi wa fi anfusikum afala tubsirun Allah yake cewa fi sama ba za mu diba ba a cikin lamarin sama rizqukum yadda arzikin ku yake zawwa ma tu'aduna da abinda aka yi maku albishir da shi abinda aka yi maku alkawali ashe ubangiji subhanahu wataala yana amfani da abinda ya halitta dan ya tabbatar da bautar shi Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita mana allazi ja'ala lakumul arda firashan shine wannan wanda ya sa ƙasa ta zama shinhidadda gare mu kamar da Allah ce ku mutane ku bauta ma Allah mai tambaya na ya tambaya allah mai yamman musu ya ce a'a shi ya halice ka ya halice babanka shi ne allazi khalaqakum wallazina min qablikum wanda ya halice ka ya halice babanka ya halice kakanka to kuma sai mi allah ce allazi ja'ala lakumul arda firasha wannan dai wanda shinhida ƙasa gare ku ta zama shinhida was sama'a bina'an kuma yi sama yan mata marfi yasa sama ta zama rihi gare mu wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sabkar da ruwa daga sama da ya sabkar da ruwan fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum Allah ce to in shi wannan fala taj'alu lillahi allada kada mu kuskura kada ku kuskura ku bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba tare da Allah alhali kun san shi wannan ni'ima malamai suka ce ubangiji ta'ala a cikin waɗannan ayoyi ya yi amfani da abubuwan da babu wani wanda ke iya yinsa a duniya babu wanda ke iya shinhida ƙasa haka babu wanda ke iya yin sama haka babu wani wanda ke iya zubdar da ruwan sama kuma babu mai iya hitar da tsirrai da yadda aka yi takanoloji na zamani aka zubo ruwa kamar daga sama to amma a hidu da tsirran kuma wannan sai Allah umayi subhanahu wata'ala cikin suratu ghafir yace Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibat allati dhalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin allati alladhi ja'ala lakumul arda qararan wanda yasa ƙasa ta zama tabbatatta a gare ku ya sanya sama ta zama marfi gare ku kuma ya kyautata halittar ku kyautatawa kuma ya fitar da kayan marmari ya zuwa gare ku don ya arzita ku Allah ce zalikumullahu rabbukum wannan wanda ya aike shine Allah ubangijinku Allah ce fatabarakallahu rabbul alamin alhira Allah sun yawaita ubangijin halittu baki daya da haka wannan shine kololuwar suna na Allah ar-rabbu wanda yake daukar ma'anan al-khaliqu mai halitta ar-raziqu mai arzitawa al-maliku mai tahiya da al'amarin mamallakin al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala yace fala taj'alu lillahi andada Allah ce kada ku yi mai shirka kada mu riki wasu abun halitta koma bayan Allah subhanahu wata'ala wasu ababe daban mu rinka bauta masu koma bayan Allah subhanahu wata'ala shi yasa haƙƙin kowane ɗaya daga cikin da da bayu wanda Allah ya halitta to Allah yana da haƙƙi akan shi haƙƙin nan shine mu bauta mai shi kadai hadisi ya tabbata a cikin sahihain daga Abdullahi dan Mas'ud adala tabbata gare shi yace ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi a'zamu ya ce annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wani zunubi ne ya girma a bayan ƙasa annabi ke cewa an taja ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya alhali Allah shi ya halice ka a haka hadisi a cikin sahihain hayyau daga mu'adh dan jabal yake cewa annabi sallam ya tambaye shi yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wata tahiya sai annabi yake tambayar shi a tadiri ma haƙƙullahi ala ibadihi ka san haƙƙin Allah kawo akan bayan shi mu'adha yake cewa Allahu wa rasuluhu alam yace Allah da manzo suka sani sai annabi yake bashi amsa yace an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta mai shi kadai kada su hada shi tare da wani a cikin bauta haka hadisin Tufail ibn Sabkhar yake cewa naji Aisha yarda Allah tabbata gari tana cewa ra'aitu fi ma yara na'im tana cewa wani sahabi yake ba da labari ya ce ya gani a cikin mafarkin shi kamar ya zo wajen wasu jama'a za a wucewa na yahudawa sai ya ce masu man antum kusuwa ne sai yahuda suka ce mai nahnul yahud mu mutane ne yahudawa sai ke cewa innakum la'antumul qaum lalle ku mutanen kwarai ne laula antum taquluna uzairu ibn allah ba don kuna cewa ba uzairu dan Allah ne ku mutanen kwarai ne ya ce a cikin mafarkin nan ya wuce gaba kuma sai ya ga wasu gungu na mutane sai tambaye su man antum ku suwa ne sai suka ce nahnu nasara suka ce mu kiristoci ne sai ya ce masu innakum la'antumul qaul lalle ku mutanen kwarai ne laula annakum taquluna almasih ibnullah ba dan kuna cewa ba almasihu dan Allah ne kuna cewa yesu dan Allah ne kuna cewa isa dan Allah ne to da yahudawan da nasarawa dukkanin su wanda ya gaya ma wannan magana su ma suna mai domi a cikin mafalkin shi su ma suna cewa innakum la'antumul qaul lalle ka kuma mutanen kwarai ne laula antum taquluna ma sha Allahu wa sha Muhammad ba don kuna cewa ba abinda Allah ya so ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya so wannan sahabi yake cewa da ya halka da sai sai ba wasu mutane ɗai biyu labari nan take sai zabar waje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke bashi labari sai annabi ya ce wannan mafarkin ka gaya ma wasu ya ce na'am na gaya ma wane da wane da wane nan take annabi sai ya hau mumbari ya yi muƙaddima ya yi kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyuhan nas ya ku mutane tun daga yau bayan wannan la ta ƙulu ma sha Allah wa sha Muhammad kada ku ƙara cewa abinda Allah ya so kuma Muhammadu ya so sallallahu alaihi wasallam ku ƙulu ma sha Allah wahdahu ku ce abinda Allah ya so shi kadai shi wannan hadisi yana nuna mana sannan Muhammad sallam yake cewa abin da ya hana ni in hana ku wannan magana wasu abubuwa da nake gani kaza da kaza da kaza ka diba ka ga yadda tauhidi Allah madaukin sarki a kowace kafa baya wasa sai yayi bayanin wannan tauhidin ta ko ina saboda mi shine wanda ya tantanta a bauta ma ubangi subhanahu wataala hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin Abdullah ibn Abbas yake cewa wani mutum ya ce ya rasulallah ma sha Allahu wa shi'ita abinda ka so kuma Allah ya so yace aj'alta ni lillahi nidda yanzu ka sa ni in zama kishiyar Allah kul ma sha Allahu wahdahu kace dai abinda Allah ya so shi kadai haka shi waɗannan hadisai suna nuna man ba abautar kowa sai Allah subhanahu wata'ala to kuma shi Allah madaukakin sarki ba kara bace za a mai a bauta mai shi kaɗai a'a shi ya cancanta ne a bauta mai subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya yi kira a wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma don ya tabbatar da rububiyyar shi ya nuna mamu'allantakar shi Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mutane duk lokacin da zai ce a bauta mai to za ya kawo ma dalili wanda a hankalci babu wanda ya kamata ka bauta masa ya Allah Allah cikin suratu Ali Imran yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard Allah ce a cikin halittar sammai a kuma a cikin halittar kasai wa ikhtilafil layli wan nahar shigar dare da yini yadda dare da yini suke caccanzawa Allah ce la ayatin li ulil albab ai ayoyi ne ga masu hankali ba sai an ce ka bauta ma Allah ba subhanahu wataala Allah ce ganin dare ya zo ya jayi ini ya zo ya jayi ga sama ba ta taɓa rumzawa ba ga ƙasa in kaga ta girgiza azaba aka tashi moninki Allah ce wannan ya isa ya zama abin bauta mai lissahi ya ɗau izina ya gane cewa Allah ya cancanta a bauta ma haka ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mamu a fitara ta ɗan adam a hankalci a hankali na mutum ba wai musulmi ba duk inda mutum yake Allah yake cewa wannan mutumin yana da dalilan da za su sa ya bauta ma Allah sai dai abu guda Allah ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ce sai dai sun sani kuma zukatansu sun yarda amma sai su kau da kai amma duk mai hankali ya san bai kamata ya bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba wanda ya halitte ka kana cikin cikin mahaifiyarka ya kula da shanka ya kula da cinka ya kula da juyawarka ya kula da numfashinka har ya hiddo ka a gidan duniya da a ce dan adam Allah ya tashi hallaka shi tun wajen kwana mahaifiyar shi za ta taushe shi ya mutu amma Allah sai kare a raye mu a cikin wannan mahaifa mu hito a bayan ƙasa ka diba yadda liktoci ke rungumar yaro ƙarami aka he shi da uwaye ana sa zannuwa da barguna da ababe masu taushi saboda jikin shi bai kai inda wani zai taba shi ba amma ubangiji subhanahu wataala haka yake rayar da mu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har mutum ya girma ka diba lokacin da mutum yake kai wasu shekaru ɗaya zuwa biyu yadda yake abin tausayi yadda dukkan al'umma mai hankali in an aje shi ƙasa kowa na tausaya mai kan wani abu ya tije shi kowa na tausaya mai kan wani abu ya take shi kowa na tausaya mai in ka ga yaro na rarrahe inda ke da duwatsu za ka rinka jin tsika jikinka tana tashi amma allah yana kallon shi zai hana waɗannan duwatsun su cutar da shi amma shi da adam in ya girma ya yi hankali a lokacin ne za ya nemi wani wanda ba Allah ba ya ba shi kariya a lokacin ne zai duka wajen wani ya mai yanka aljani ko mutum kawai don ya tsare shi to shi ne Allah subhanahu wata'ala a nan yake nuna mamu mu bauta mai shi kadai kuma falata sha'alu lillahi an dada wa antum ta'lamun shi sa ubangiji subhanahu wata'ala yake jan hankalinmu ko da wani lokaci mu diba ta hiyar lamurran nan na Allah ne shi kadai za a bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratul an'am yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur
الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا bi rabbihim ya'dilun الذين كفروا بربهم يعدلون mai ta'ala ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitta sammai ya halitta kasai waje ja'ala zulumati wan nur wanda ya duhu ya haske umma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Allah ce sannan kuma wanda ya butulci ya kafirci sai ya juya ma ubangiji baya Allah ya ƙara nana ta a cikin suratul an'am yace huwal ladhi khalaqakum min tinin والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا wa ajalun musamman
مسمى عنده
thumma antum tamtarun ثم أنتم تمترون
وهو الله في السماوات وفي الأرض الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Allah ce huwa alladhi khalaqakum min tinin yana ƙara tuna mun mu dai shine wannan wanda ya halicce mu daga yumbul laka thumma qada ajala sannan ya hukunta mu lokacin zama mutane wa ajalun musamman indahu kuma ya rike lokacin komawan mu a wajen shi Allah ce thumma antum tamtarun sannan kuma mutane bayan haka suke komawa ga wani Allah wanda ba Allah ba Allah ce huwa Allahu fis samawati Allah ce shi ne Allah a cikin sammai wa fil ard kuma shi ne Allah a ƙasa ya'lamu sirrakum Allah ya san kuminiyar da ke tattare da kowa wa jaharakum da kowa abin da yake bayyanawa Allah ce wa ya'lamu ma taksibuna kuma ya san abin da kuke aikatawa shi lamarin Allah ba sai ka bude baki ba wanda duk ya baka ruwa kana cikin mahaifa lokacin da ka so ruwa ya baka ruwa ka sha to in ka hito ba sai ka ce mai kana jin kishin ruwa ba zai baka ruwa tunda kai ka zanna cikin mahaifa baka iya magana ba to shine Allah ya ce ya alamu sirrakum ya san bukatuwarku wa jahrakum ya san abin da kuke bayyanawa kuma ya san abin da kowa yake aikatawa kuma subhanahu wata'ala ya gaya mu a cikin alkur'ani mai girma har yau abin da zai sa mu bota mai shi kadai Allah ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arsh wa sakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma Allah ce yudabbiru al-amr yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah ce huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli ath-thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahara inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ce shine wanda ya daga sammai ba tare da gimshiki ba yadda ya daita akan al'arish ya hore mamurana ya hore wata sannan yake tahiya da al'amuran baki daya Allah ce yudabbiru al'amr ke dunkule al'amarin ya tahi da shi Allah ce yufassilu al'ayat kuma yana bude ma shi lokacin da ya kamata a bude kana ji kana gani don Allah ya bude ma ayasha sai ya kashe mahaifinka ƙarshen buɗe aya kenan da a ce muna da dacewa da babu wanda zai bari mahaifiyar shi ta rasu amma sai a sa mahaifiyarka ta rasu kuma sai a kimsa ma ka danna mata ƙasa shine gata gare ta shine yufassilul ayat yana buɗe ayoyin da guda guda kowa ya gane aikin shi ne shine zai barin wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama ya kashe malami ya bar ɗalibai ya kashe uba ya bar 'ya'ya ya kashe sarki ya bar talakawa ko kuma ya kwace mulkin ga talakawa sarki wani sarki ya samu wuri Allah ce yudabbirul amr shine ke tafiya da lamari yufassilul ayat kuma yana fayyace lamuran ayoyin shi Allah ce la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun dan ku yarda da cewa za ku haɗu tare da Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki a ƙarshen wannan aya ce bi liqa'i rabbikum da haduwar ubangijinku tuqinun Allah haka zai tsaye da kowa ya haɗu da shi ka diba ba ka tuna mutuwa ba ka tuna tsayuwarka gaban Allah subhanahu wata'ala a a gidan duniya idan aka ce yau mai gidanka zai zo ku yi lissahi ka diba yadda mutane hankalin su ke tashi in ba an gama lissahin nan na dukiya ba hankalin shi bai kwanta to ubangiji subhanahu wata'ala ce haka kowa zai lissahi tare da shi ai abun kunya ne a tada ki ranar alkiyama a gaya miki ga wanda ya sama wanda ya kasa wanda ya halitta ki wanda ya halitta ka a cewa ka bauta ma kuma ka ce rana ka bauta ma ko a cewa ka bauta ma ka ce wata ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ranar alkiyama Allah zai kawo mutane daban-daban duk abin da aka bauta ma ranar alkiyama a duniya to Allah sai ya maido shi za a cewa ina masu bautar rana su daga hannu a ce to ga rana can ku ce ku bauta mata za su kiya saboda suna ganin Allah amma saboda Allah ya nihin tozarta su za su tai su yi sajada ga rana rana tana barranta daga gare su rana alkiyama gaban Allah gaban kowa a ce na masu bautar wata su kiya su ce bautar Allah su kai a ce a'a ku je ku bauta ma wata ina ba su bautan mutane masu aiki da aljannu masu shiga cikin lamarin Allah su ba su yarda ba da abin da Allah raba ya ba su wani kawai bai yarda ba dole sai wane ya kare wani bai yarda ba sai wane ya tozarta wani bai yarda ba sai wane ya wulakanta wani bai yarda ba sai da wane ta hito wata ba ta yarda ba sai an sako wanci Allah zai barin kowa da abin da ya aikata za a tada kira na alkiyama a ce je dauko abin da kika turbure za a hasko bidiya bidiyo ta mutum gashi ga sarakoshi ga abokin shi ga kanan shi ga mahaifin shi yana gina yana turbuda ma mushi wani abu don ya mallake shi kunya ta kai kunya a bayyano mutum rana da kiyama da kudi da mutunci da karamci yana da doha wajen malaman tsubbu ana mai bugun ƙasa ana ɗarme mai kasuwa kasuwar da sai da ya shekara talatin sannan aka baya kudin kuma duk kololuwa da kudin bai ƙara wata talatin da su yana jin daɗi amma haka za a rinka dukawa ana gasa alluna ana mai duba ana mai tanyi ana mai arwa saboda dukiya ko wajen a tsara duki to ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tuna ma kowa za a bayyana shi yasa Allah nan ya ce ya ayyuhan nasu ba magana bace ta wane da wane da wanda suka yi imanin da wanda suke munafukan da wanda suke kafirai Allah ce kowa ya bauta mashi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun haka ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yake ƙara bayyana mamu cewa shine ya cancanta a bauta mai saboda shi ya iya tsara tsari shi ke tahiya da lamurra Allah ya ce sun Allahi alladhi atqana kulla shay' Allah subhanahu wata'ala ce Allahu alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa bada khalaqal insana min tin Allah ce tabarakal ladhi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ta alhira Allah sun yawaita wanda shike da mulki shike badawa lokacin da ya ga dama inda ya ga dama yadda kaga dare na zawwa yadda kaga haske na zuma baka tambaya ba wallahi haka arzikinka ke biye ka ba sai ka tambaya ba haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara ma abinda zai wakana gare ka haka zai zo ma kana zaune za a tsaro ma abin kuma iske ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya alƙawli babu rai wadda za ta mutuwa face sai ta tanyi abinda Allah ya arzata mata haka ubangiji subhanahu wata'ala yana shan hankalin akan halitta wadda ya mamu dan ya tabbatar da shi kadai za mu bauta ma Allah yake cewa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqa fa khalaqnal 'alaqata mudgha fa khalaqnal mudghata 'izama fakasawna al-'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar allati fatabarakallahu ahsanul khaliqin allati thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun wannan ayoyi suna nuna mamu yadda Allah ya halicci mutum yace laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin lace daga yambin laka kamar wasa aka aka kwaba aka tullu fi nutfatin fi qararin makin Allah ce summa khalaqana nutfata alaqa wannan da su na nutfa Allah ya maida shi alaqa bayan ya maida shi alaqa ya maida shi mudgha ya maida shi jini sannan mera shi tsoka ala ce muka ɗauki ƙashi muka sa matsokai muka lullube ta muka maida ta abinda muka ga dama ka diba da ruwan maniyi ne aka halitta rago kuma da su aka halitta timkiya kuma da su aka halitta mutum kuma da su aka halitta aljani Allah ce sun ma an sha'anahu halkan akhar muka halitta shi wata ɗabi'a wadda muka ga dama fatabarakallahu ahsanul khaliqi Allah ce alheran Allah sun yawaita wanda ya halitta shi sa malamai suke cewa wannan duniya da Allah yi rukunan rayuwa a ji daɗi da dabbobi da mutane duka iri ɗaya ne duka mu ne ke bakan mu wahala amma yadda Allah tsara rayuwa a ji daɗi rukunan kala guda ne rayuwar nan ba ta taɓa yiwuwa ga mutum bai mutu ba yana lahiya sai ya ci abinci mai kuɗi zai ci abinci talaka za ya ci abinci dabba za ta ci abinci inci zai ya ci abinci aljani za ya ci abinci ko ta wace hanya ne kowa sai ya ci abinci kuma ka sha ruwa yadda mai kudi ya yi aure ya biya bukatar shi haka talaka zai yin armi ya biya bukatar shi haka rago za a yi samun timkiya ya biya bukatar shi haka itace Allah zai kada iska sai biya bukatar sai da juna wannan aiki ne na Allah ashe dukkan haɗu tashin da ake lafazin da ake yi ma abin da kake ta yi a duniya abu da ya guda ne wani ya ƙi bautar Allah saboda 'ya'ya wani na can yana tauhidi kuma Allah ya bashi 'ya'ya wani ya ƙi bautar Allah saboda kasuwa wani na can yana tauhidi kuma Allah ya baya kasuwa wani yana can yana shirka saboda mace kawai don ya armu mace yake shirka gaban zaga wuyi in ya sako tumke shiga hanya ko kuma ya sako ragon shiga hanya yadda Allah ya kadarta shi za ya biyan bukatar haka rago zai biyan bukatar kuma ya biya bukatar kuma kai ma haka dan za kai ka biya bukatar ashe rukunnan da Allah ya sa mu rayu Allah ya daidaita al'amur shi sai ya ce yudabbirul amra shine ke tahiya da lamurra ubangiji subhanahu wataala haka Allah madaukin sarki ya nuna mamu cewa lalle wajibi ne mu bauta mashi saboda shi ne wanda yake gwada mamu ayoyin shi Allah ce sanurihim ayatina fil afaq
نعم أولم يكفي أولم يكفي بربهم أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بربك أنه على كل شيء شهيد Allah ce sanurihim ayatina Allah ce wallahi da sanin zamu gwada mu kowa ayoyin fil afaq a cikin sarari wa fi anfusihim kuma zamu gwada mu kowa ayoyin mu a cikin kanshi Allah ce hatta yatabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana cewa lalle Allah shi ne gaskiya Allah ce a walam yakfi bi rabbika yanzu bi isa ba mu yi bautar ubangijin mu annahu ala kulli shay'in shahid shi mai shaidu ne akan komai Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul dhariyat ya ce wa fil ardi wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum Allah ce afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah ce fa wa rabbis sama'i wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun Allah ce ya rantse da wanda ya halarci sammai kuma ya halarci kasai wannan al'amarin la haqqun gaskiya ne mithla ma annakum tantiqun kwatankwatin yadda kuke magana kwatankwacin yadda kake rayuwa haka nan ne dabbobi suke yadda dan adam ke rayuwa haka nan dabbobi suke rayuwa da wanda muke gani da wanda ba mu gani to amma dan adam yayi bautar Allah shi Allah subhanahu wataala ya gaya mamu dabbobin nan yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ومن تعالى ce wa in min shay'in babu wani abu a duniya face yana bautar Allah kawai inda ake shan dangwarma tsakanin aljanu da mutane Allah ce amma duk wanda yamma baiwa yana bauta mashi mala'iku suna bautar Allah sama tana bautar Allah ƙasa tana bautar Allah kujerar da kake zanna tana tasbihi kowa yana bauta kowa yana ma Allah bauta kuma shi kadai ke mai bauta amma mutum da aljan Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halittun mutum da aljan ba sai dan su bauta mani Allah ce ma uridu minhum min rizqin
أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Allah ce ma uridu minhum min rizqin ba ni neman su arzita ni wa ma uridu an yut'imun ba ni neman su ciyar da ni ji Allah Allah ce huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allah ce inna Allah lalle shi Allah huwa ar-razzaqu shine mai yawan arzitawa dhul quwwati ma'abutin karhi al-matin tabbatacce Allah subhanahu wata'ala in aka ce bauta takan da harshe guda biyu harshe na farko idan muka kalli mu kawunan mu menene bauta bauta idan muka kalli kawunan mu shine ghayatul hubbi wadh-dhill mu kai kololuwa cikin soyayyar Allah da kaskantar da kanmu ga Allah to in muka yi wannan shi a wajen Allah menene bauta abin da yake so kuma yayyarda da shi na magana ko aiki bayyana ko boye duk abin da za ka furta ka tambayi kanka Allah na son shi in Allah na so to shi ne bauta in Allah ba ya so to kada ka yi bautar wani ne wanda ba Allah ba shi yasa annabawa baki ɗaya suka yi aiki da wannan suka gaskanta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin suratul an'am Allah ke ba mu labari da ya gane wannan yace inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifa وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
أنا من المشركين a wata aya yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين la sharika la لا شريك له وبذلك أمرت.
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين annabi ibrahim yake cewa inni wajjahtu wajhiya kai ma haka ya kamata mu gayi mu duka tunda dai Allah ke komi to ka ce ka mika wuyanka zuwa ga Allah in dai ka tabbatar da wannan rayuwar yadda ka ci abinci haka dabba ke ci yadda ka yi rayuwa ta sunna haka dabba za ta yi to ka mika wuya ga Allah ka huta wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard annabi ibrahim da ya gane haka ya ce ni dai na mika wuya ga wanda ya tsaga sammai da kansai ya ce wa ma ana minal mushriki na ba zan ƙara haɗa shi da kowa ba dama bai taɓa haɗa shi ba ya ce inna salati a wata aya kenan lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da ma rayuwata baki daya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin kuma in kai haka zaka huta in zaka sallah kawai kai dan Allah kada kai sallah dan wani ya gani ya ji dadi kada ka ma kowa ibada in zaka ibadar ka ka tsantsance ta kai ta dan Allah ba sai ka gwada ma kowa ba shi ake ma wa nuski haka in zaka yanka kama Allah wani ho ba zai iya yanka nama ba sai in wani ya ce mai iya yanka sai in wani aljani ya ce a yanka ya sha jini sannan ne zai iya yanka ana ma Allah subhanahu wataala yanka ne ba a ma kowa yanka sai Allah Allah ya ce wa mahyaya haka rayuwata in ka ce rayuwarka duka ka mika ta ga Allah ma'ana da kula da kai da kasuwancinka da karatunka da 'ya'yanka da armanka da sakinka duka ka bar mu Allah lamarin mi zai wa kana kai dai na Allah ne ka mika waya da yadda aka yi da kai ka yarda wa mamatiya kuma mutuwarka babu mai iya kashe ka sai Allah yadda babu wanda ya hayi- ya- ya halitti ka sai shi haka kuma babu wanda isa ya sa ka koma sai shi kuma ba wanda ke cutar da kai sai Allah wa mahyaya shine cewa mata lillahi rabbil alamin yace la sharika lahu ba ya da abokin tarayya a ciki cikin abinda zaka sha ko ka ci babu mai abu wanda ke da tarayya da Allah cikin wannan abin sai Allah kuma Allah yana gwada waɗannan ayoyin ko a wajen bikin mu mu'amalar mu kana zamna za a zuba abinci wallahi in ba rabanka baka cin shi kamar an cije ka zaka tashi kuma haka zaka kana wani wuri nesa za a aji abinci kana zauwa za a zubawa bahaushe ke cewa aji ya huce shi ke kawo rabon wani to haka rabon naka ne ke iske ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayr da mun sakankance mun yarda mun lamunta cikakken dogaro ga Allah kamar yadda Allah yake so mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da Allah ya ciyar da mu yadda yake ciyar da tsuntsaye yadda kaga Allah ya ba tsuntsu abinci yadda Allah ya ba dabba ya ba kadangare abinci haka Allah zai ba kowa abinci mu kuma yau neman abincin ke samu rasa asalin abin da aka halace mu dan shi shine ibada annabi ibrahim ya ce wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne horkon wanda ya mika wuya ga wannan a haka ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul rum yake tabbatar mamu da cewa fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha yace asalin mutane bisa wannan suke la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah haka Allah yake fitra ce haka Allah subhanahu wataala yake abin shi dan haka he jariri in ba a sani ba yi ta kuka sai Allah ya tullo ta tsohuwa sai ta ce a bashi ruwa ya sha shi bai magana a bayan ruwa kuma mahaifiyar shi bata gane ruwa yake so ba amma sai Allah aiko wani daga nesa sai ci wanga yaron a bashi ruwa ya sha kuma da an baya shi kenan ashe ubangiji subhanahu wataala ko baka furta ba baka gai ba shi ya san yadda zai ya gina ka ya gina jikinka kuma inda jikinka ya tuka ya kai inda ya azama ajali da kuma daidai nan za ya kashe ka kowa ka wake son ka duniya haka za a ɗaukaka ana ji ana gani a turbuɗe ka shi kenan ko mutane su gaba da lamarinsu ala ce zalika dinul qayyim wannan lamarin shine addini cikakke sai dai lakin na aktharan nasi la ya'lamuna mafi yawancin mutane ba su yarda ba ba su sani ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake ƙara shan hankalinmu dai kan wannan ibada shi kadai ne za a bauta ma ya ce mabauta mai shi kadai fa'buduhu mabauta mai ji Allah Allah ce fala taj'alu lillahi andad wa antum ta'lamun to da adam yakan iya yin musu ya rinka ganin komi an roki Allah haka zama sai an roki Allah saboda wani haka zai gani sai Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin bangita Allah ce in hakuna shakku akan abin da muka saukan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wannan bayani in hakuna shaku ba ku yarda ba da bautar Allah shi kadai za a yi Allah ce fatu bi surati min mithli to kuma ku zo da wasu surori irin alqur'ani ku kirawo allolinku wa du'u shuhada'akum ku kirawo masu shedunku in kuntum sadiqina inda gaske ne a inda gaske ne masu tsubbo suke su kara mu kwanaki mana da amma asirin za ƙara kwanakai ka jima duniya ko amma mutum asirin da har abada bai rashin lahiya to shi ne Allah ke cewa in da gaske in ba ku yarda da abin da Allah ke gayi ba na abota mai shi kadai to Allah ke cewa ud'u shuhada'aku kowa ya je ya kira wanda ya rada shi inda gaske ne Allah ce sai ayi a gani wasu malamai suka ce wannan aya ita ce aya ijazul qur'an da Allah subhanahu wata'ala yake cewa su bauta mai shi kadai akwai daga cikin kafirai wanda ba su bauta ma Allah ba subhanahu wata'ala ko kuma suke neman su karyata wannan alkur'ani mai girma to sai Allah subhanahu wata'ala ya musu tahaddi ya nuna musu su zo da wani abu wanda ba shi ba ana Allah ya ce su zo da sura a cikin suratul isra Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتآية الله سبحانه وتعالى أتين سورة هدى أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين a cikin suratu yunus Allah ya ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب
تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Allah ce am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin a cikin waɗannan ayoyi ubangi subhanahu wata'ala yake nuna mun mu zo da alqur'ani anan mafi yawancin malamai masu tafsiri zaga sun karkata wajen kawo ijazul qur'an cewa alqur'ani ba mai iya zawa da shi amma daga cikin malamai akwai wanda Allah ya buɗa ma nan da Allah ya ce a zo da sura ba ana nihin a zo da baƙin ba a in buku yarda ba da Allah ya sama da ƙasa to ku haɗu da aljannunku da mutane ku yi wata ƙasa mu gani in buku yarda ba da abin da Allah ya yi na sammai da ƙasai to ku tattaru da ku da aljannunku da maza da mata da yara da manya da teknoloji da komi ku zo da wata duniya ta daban a gani Allah ce in kuntum sadiqin a cikin suratu yunus Allah ce ma kana hadal qur'an wa ma kana hadal qur'an an yuftara Allah ce wannan hon bai kamata ba a ce kirkiro shi akai ba kirkire bane kawai an zo ne tasdiqan ladhi baina yadayhi dan gaskanta abinda kake rayuwa ne a ciki da aka ce Allah ya sama ba wani kirkire bane akai gaskanta ma ne dan ka ƙara samun damar shigewa aljanna ne sai aka tuna ma wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin da ƙara bayyana wannan littafin babu kwankwanto daga Allah subhanahu wata'ala yake ubangijin halittu to Allah subhanahu wata'ala ce in ba ku iya sama ba ku iya abinci ba ku iya bada rayuwa ba ku iya kashe mutane ku dai kuna shiga cikin lamarin Allah kuna zubdar imanin Allah ce in a baya ba ku yi ba fa in lam tafa'alu Allah ce to har abada ba za ku yi ba in dai bokayi na da ba su ƙara ma wani kwana ba to kuma har yanzu har gobe babu wanda zai ƙara ma kwana yini fa illam taf'alu ala ce walan taf'alu yace kawai fattakun naran lati wa quduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wadda ya tanada ga wadda makamashinta mutane ne da duwatsu ya tanade ta ne ga kafirai ashe Allah subhanahu wataala nuna mamu abin da yake yi mamu na gata na reno na kula in mun yarda tumbota mai shi kadai in ku ba mu yarda ba mu kawo wani wanda zai yi wannan abu Allah ya ce to baya ba a kawo ba yanzu ba za a kawo ba kuma gaba ba ai abin da ya rage mu ji tsoron Allah kada mu mutu mu shiga cikin wuta muna roƙon Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin abin da makaranta daidai da lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukin sarki ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh